إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون يقول الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عباد الله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام فهذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله دينكم دين السلام اشتق الله من اسمه السلام داركم ومستقركم إن شاء الله تعالى دار السلام قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام من أعظم وأجل صفاتكم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فالسلام أمان الله في الأرض السلام رسالة محبة ومودة وإخاء تشعر الكل بالسكة والطمأنينة السلام شعار نرفعه ونردده لنسعد أنفسنا وأمتنا بل لنسعد العالم كله تحقيقا لا تعليقا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كلما زادت كلمات السلام زادت الأرض عدلا وإنصافا وعطفا وتراحما أمنا وأمانا واستقرارا فما أحلى السلام فاللهم أنت السلام ومنك السلام إنه السلام رسالة الإسلام منهج وعقيدة لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم هذا هو السلام في ديننا أمة السلام والإسلام فأين السلام يا أمة السلام أين السلام في هذه الأيام قتال وقتل حتى لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده السلام والأمن في الإسلام يعني التوحيد ويعني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يردد أسلم تسلم فالشعوب تريد السلام السلام لا يولد في المؤتمرات الدولية بل يولد في قلوب الناس وأفكارهم أمة السلام كلنا مخاطبون وكلنا مسؤولون وكلنا مشتركون في وجوب نشر السلام والأمن بين الأمة الراعي والرعية العالم والعامي الذكر والأنثى الصغير والكبير الحضري والبدوي المسلم وغير المسلم إنها الأرض التي نحيا عليها ونمشي عليها ونأكل من خيراتها ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون أمة السلام أقسم بالله ما أفسد الحياة والسلام إلا الأطماء والأهواء والمصالح الشخصية وحب الرئاسة وحب المال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته أمة السلام بإصلاح ذات البين يعم السلام وتتماسك الأمة ويقوى رباطها وتجتمع الكلمة وينبض الخلاف وتكون المحبة والمودة ويؤم السلام بالعدل والإنصاف ورد الحقوق إلى أهلها أمة السلام إفشاء السلام والأمر واجب الجميع كل من خلال ما يستطيع سياسة اقتصاد إعلام ثقافة وأبر الوسائط الإلكترونية فلا عذر لأحد فلنتواصي بالحق والصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأصولنا واحد وربنا واحد وديننا واحد وقبلتنا واحدة ودستورنا واحد هو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أمة السلام فلنتجرد من الهوى ولنستعن بالله لنقف صفا واحدا أمام كل عدو مفسد مخرب لمجتمعاتنا أمة السلام فاتقوا الله وأصله ذات بينكم واشكروا الله كثيرا واحذروا زوال نعمه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ila yawmiddin bayan haka ya 'yan uwa Allah madaukakin sarki yana faɗa cikin littafin sa yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani udkhulu fis silmi a wata qira'a kuma udkhulu fis salmi wanda as-silm din shine as-salm kuma as-salm shine as-silm wanda ana nihin ko dai sulhu ko yarjejeniya ko kuma zaman lafiya ma'ana sai Allah subhanahu wata'ala ya kira addinin musulunci da cewa addini ne na zaman lafiya addini ne wanda ke kula da haƙƙin mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi addinin musulunci ya yi umarni mu yi kira zuwa ga zaman lafiya kuma wanda ya nuna mamu zaman lafiya mu karɓi wannan magana tashi Allah ya ce wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina a wata qira'a wala takunu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina duk ana nihin duk wanda ya nuna mana zaman lafiya mu ma a matsayinmu na musulmai mu nuna mashi zaman lafiya wanda ya ce kuma zai tsangwame mu ba za mu addinin mu ba to kuma nan wurin babu zancen mu nuna mashi zaman lafiya dole za mu addinin mu addinin musulunci ya yi umarni da zaman lafiya a daidai lokacin kuma ya hana tashin tashina da tashin hankali babu tatin shacicina da tashin hankali irin saba ma ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl a ɓoye kahirci a zuciyar kahiri ya ɓoye kahirci ya yi tsanani a kan kisan da za a makahiri in ya kama a kashe shi kenan a mataki na addinin musulunci addinin musulunci ya yi umarni a zamna lafiya amma addinin musulunci sai ya nuna a daidai lokacin da ya kira a zamna lafiya sai ya ce wala tattabi ta shaitan ka abu hanyoyin shaitan kama ayan na nuna maka cewa in dai ana son a zamna lafiya abu hanyar Allah in kuma ana son a ƙi ganin zama lafiya to a kauce ma dokar Allah shine da Allah ya kawo zaman lahiya sai ya nuna muku ga abin da zai sa ku zamna lahiya ga abin da zai sa ƙasa ta zamna lahiya sai ya ce wala tattabi'u khutuwatish shaitan ka abu hanyoyin shaitan ka abu tsare-tsaren shaitan domin mi yace innahu lakum aduwwun mubin shaitan maƙiyi ne gare mu zahirul adawa mai bayyana adawa zuwa gare mu ya ƴan uwa musulmi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance duk lokacin da ya gama sallah sai ya ce astaghfirullah hasso uku sai ya ce Allahumma antas salam wa minkas salam Allahumma ya Allah antas salam kai ne wanda sunanka yake assalam kai ne wanda yake mai mallaka bayi kai ne wanda yake yana iya kubutar da bayi cikin hallaka da ibtila'i da fitintunan da suka samu kansu ba wanda isa ya tsamar da su daga ciki ya Allah subhanahu wata'ala sai kai wa minka salam kuma Allah gari ka ne ake kwaɗayin aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa ba wanda ya sai kawo wannan sai kai sai annabi sai ya ƙara kururuta ubangiji sai ya ce tabarakta zal jalali wal ikram a ruwaya abu dawuda tabarakta ya zal jalali wal ikram albarkaka ta yawaita ya Allah ya Allah kai ne ma abucin girma ya Allah kai ne ya Allah kai ne ma abucin falala ya ƴan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mamu cewa addinin mu addini ne na zaman lafiya domin addini ne wanda ake danganta shi ga ubangiji subhanahu wataala wanda idan ka kalli addinin mu addinin mu shi kan kan ya sunan ya zaman lafiya domin sunan addinin mu musulunci kamar yadda Allah ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu kuma yace inna dina inda Allahi islam wanda sunan addinin namu ma sai aka ɗebo shi daga sunan mahalicinmu wanda suna ne daga cikin sunayen Allah assalam huwallahu allazi la ilaha illa huwa almaliku alquddus sai yace assalam shi Allah shine assalamu aminci addinin mu sai aka ciro sunan ya daga ubangiji shine aminci aka sa mu suna suna addinin mu alislam mu din sai Allah ya ciro sunan mu daga sunan ya sa mu musulmi mai son zaman lahiya wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin sannan Allah subhanahu ta'ala kuma ya sanya gaisuwa a tsakankaninmu shine sallama Allah ya sanya aljanna gidan da muke kwaɗayin zuwan shi insha Allah Allah ya sa mai suna sunan aminci ya sa mai gida na aminci yace wallahu yad'u ila daris salam yace lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum Allah subhanahu ta'ala ya sa gaisuwar mu a cikin gidan aljanna a cikin gidan aljanna babu sabbatu babu ainihin gamtsi babu magana ta batsa a'a la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama mala'iku za su yi ta kai komo a cikin gidan aljanna suna gaida 'yan aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum Allah subhanahu wata'ala zai aiko gaisuwa zuwa ga 'yan aljanna salamun qaulan min rabbir rahim kaga wannan addinin musulunci sai ya nuna cewa addini ne wanda ke dauke da zaman lafiya addini ne wanda ke zamna da cewa akwai wantaka akwai tausayi akwai son juna akwai jin cewa in amintu da kai ka ji a zuciyarka cewa ka amintu da ni in ji cewa ba za ka mana barazana a dukiyata ko iyalina ko karanka rayuwata ba kai ma ka ji cewa ba zan maka barazana ba a dukiyarka ko a iyalinka ko a ranka dukiyarka za ta zamna lafiya kana ji a haka inda kana mu'amala da ni ni ma ina ji a haka dukiyata za ta zamna lafiya inda ina mu'amala da kai in ji cewa zan zamna cikin kwanciyar hankali inda ina mu'amala da kai ka ji cewa za ka zamna cikin kwanciyar hankali inda kana mu'amala da ni in ji cewa iyalina za su zamna ba su da matsala inda ina mu'amala da kai ka ji cewa kai ma iyalinka za su zamna lafiya inda kana mu'amala da ni wannan shine musulunci shine samun amintuwa a tsakankaninmu domin cewa ainihin aminci da zaman lafiya abu ne wanda kowannen mu ke bukatar ya abu ne wanda kowannen mu ke kururuwa da shi abu ne wanda kowannen mu yake son cewa ya kai gare shi al'umman mu ta kai gare shi balma yaya za a yi duniya baki daya ta zamna cikin aminci da walwala wannan abu ne wanda kowannen mu ke bukata shi yasa Allah ya turo annabin tsira annabin rahama sallallahu alaihi wasallam aka ce to wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan tausayi ga dukkan mutan duniya baki daya bal ma ga dukkan halittu baki daya zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zamanto ainihin rahama gare su ya ƴan uwa musulmi duk lokacin da kalmar aminci ta yaɗa a cikin al'umma to zai zamanto al'umma adalci ya yaɗa a cikin ta daidai ya yaɗa a cikin al'umma tausayi ya yaɗa a cikin al'umma jin kai ya yaɗa a cikin al'umma tabbatuwa ta yaɗa a cikin al'umma amma duk lokacin da ya zamanto babu aminci a cikin al'umma to sai kaga zalunci yayi yawa sai kaga rashin tausayi yayi yawa sai kaga danne yayi yawa sai ka gano cewa danne mara karfi dan kana da karfi idan kaga cewa ba aminci a cikin al'umma to zalunci ya yadu da aminci da zalunci ba su haduwa wuri guda idan ya zamanto al'umma akwai adalci to kwanciyar hankali sai ya tabbata cikin al'umma idan ya zamanto al'umma babu adalci sai zalunci to kuma zaman dardar da tsoro sai ya yaɗu a cikin al'umma abubuwa ne guda biyu babu yanda za a yi ya ‘yan uwa su zamna a wuri guda don haka ya ‘yan uwa mu sani cewa addinin musulunci addini ne na zaman lafiya ta fuskar tsarin rayuwa addini ne na zaman lafiya ta fuskar aƙida kai musulmi a wajen ka zaman lafiya addini ne zaman lafiya aƙida ce zaman lafiya ƙudiri ne wanda ka ƙudirce shi ainihin a cikin zuciyarka shi ya samu aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce babu yanda za a yi ku shiga aljanna sai kun yi imani kuma ba yanda za a yi ku yi imani sai kun so junanku ya ce in faɗa maku abin da za ku yi ku so junanku ku ƙaunaci junanku ku yaɗa aminci da sallama a tsakankaninku ashe idan ka ga cewa al'umma babu aminci to babu son juna babu tausayin juna babu tallafa ma juna babu agaza ma juna babu damuwa da buƙatar juna da damuwa da lalurar juna kowa ya zamanto yana rayuwa shi kadai kowa ya zamanto rayuwa ni kadai kowa ya zamanto rayuwa ramin kura daga ke sai 'ya'yanki to idan rayuwa ta zama haka to kuma Allah subhanahu wataala sai ya dauke muku ainihin aminci da zaman lafiya amma idan aka samu damuwa da 'yan uwa in damu da muradin dan uwana da bukatun dan uwana da halin da dan uwana yake ciki to a lokacin kuma al'umma sai ta samu kanta cikin zaman lafiya ya 'yan uwa musulmi wannan shine addinin musulunci wannan shine addini na musulunci amma a yau ya 'yan uwa ga mu al'umma musulmi mu ce al'umma zaman lafiya mu ce al'umma wadda aka santa da kwanciyar hankali mu ce al'umma mai yarewa wadda muna rayuwa cikin musulunci muna rayuwa cikin jin daɗi har ɗaya daga cikin magabata yake cewa nahnu fi ni'matin law alimaha alaina al-muluk lajadaluna alaiha bisuyuf yace mu musulmi muna cikin ni'ima da jin daɗi wace irin ni'ima ce ita ce ta zaman lafiya ita ce ta kwanciyar hankali ya ce da a ce kafiran duniya sun san irin yadda muke rayuwa da sun ɗauko ta kubba suna yaƙa mu a yau wannan bawa Allah Allah ya ji ƙanshi yau ga ya kafirai suna hana mana zaman lafiyar mu suna yi duk yadda za a yi a rikita al'ummar musulmai wannan ya ƴan uwa addinin musulunci mun saki karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muka da daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu shi ta cikin wannan hali da muke ciki na ɗarɗarɗar da kashe-kashe da ɗaukar dukiyar juna tsakanin wanda ya kisa da wanda aka kashe shi wanda ya kisan bai san dan me ya kashe wani ba shi wanda aka kashe bai san lahin me aka kashe ba wanda ya kisan bai san dan me ba wanda aka kashe bai san dan me ba ya ƴan uwa wannan ba komi bane ba sai mun dawo mun dawo ga musulunci al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musulmi na ƙwarai shine musulmin da ‘yan uwanya musulmai suka kubuta daga halishin shi suka kubuta daga hannun shi ba zai ci naman su ba ba zai sa hannun ya fallahantar da su ba ko ya raba su da rayuwa tai da rayuwarsu ko kuma ainihin ya zamanto barazana gare su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan musulmin kwarai ba za a yi wannan ba ya ‘yan uwa zaman lahiya da yada salama da yada kwanciyar hankali a cikin ƙasa yana nihin tsayar da tauhidi idan mu a musulunci aka ce zaman lafiya ba abin da yake zaman lafiya irin ya za ku zamna lafiya tsakaninku da Allah ba abin da zai sa mu zamna lafiya tsakaninmu da Allah illa bancin mu tsayar da tauhidi a tsayar da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tsayar da alqur'ani idan muna rikici ko ana sabani mu kai ƙara wajen alqur'ani shi zai sa mu zamna lafiya shi yasa galibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana aika wasiku ga sirakai waɗanda ba su riga suka shiga ƙarƙashin musulunci ba ba shiga ƙarƙashin inuwar shari'ar musulunci ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masu wasiƙa sai ya ce aslim taslam ka miƙa wuya sai ka kubuta ka miƙa wuya sai ka tsira ka miƙa wuya sai ka zamna lafiya kenan an baka miƙa wuya ba ba za ka tsira ba ba za ka kubuta ba ba ka za ka zamna lafiya ba kenan ya ƴan uwa addinin musulunci addini ne wanda yake buƙatar zaman lafiya kuma duk duniya duk al'ummomi kowace al'umma ce musulmai ne ko waɗanda ba musulmai ba dukkan mu mun yi ijma'i akan zaman lafiya dukkan mu mun yi ittifaki kowa zaman lafiya a wajen ya lalura ne kai a matsayinka na musulmi ba za ka rayu sai da zaman lafiya ba kai a matsayinka wanda ba musulmi ba za ka rayu ba sai da zaman lafiya kenan kuduri ne wanda dukkaninmu mun yarda da shi mun yi ijma'i akan shi ba a yi sabani akan hakan ba to amma fa ya ƴan uwa zaman lafiya ba wai ana haifar da shi bane wajen yawan tarurruka a zamna a yi taro a watse ba tare da an hitar da natija ba zaman lafiya ana samar da shi ne ta hanyar kintsa shi a cikin zukatan mutane ta hanyar sa shi a kwakwalen mutane ta hanyar jin mutane su ji cewa wani abu ne mai mahimmanci a rayuwa zaman lafiya dan kasuwa ya san cewa zaman lafiya wani sanadiri ne mai karfi wajen ci gaban kasuwancin ya malamin makaranta ya san cewa zaman lafiya wani abu ne mai karfi wajen ci gaban koyarwar shi mai mulki ya san cewa zaman lafiya wani abu ne mai mahimmanci wajen ci gaban mulkin ya mu da ake mulka mu san cewa zaman lafiya wani abu ne mu kudiri mai yawa wajen yadda za a mu samu sauki tsakaninmu da masu shugabancinmu dukkan waɗannan ya ƴan uwa sai mun hararo wannan ne Allah subhanahu wataala zai zamanto zai kama mana amma mu sani cewa ya ƴan uwa dukkaninmu zaman lafiya wajibi ne da ya daidaita a kanmu a matsayina na malami mai da'awa a matsayinka na mai saurare a matsayinka na ɗan jarida a matsayinka na ɗan siyasa a matsayinka na ɗan kasuwa a matsayinka kowa kowannenmu akwai gudunmuwar da zai bayarwa wajen cewa a ga cewa zaman lafiya ta yaɗa a tsakankaninmu kuma kowannenmu zai zama abin tambaya a gobe kiyama a gaban Allah dangane da ainihin rashin zaman lafiya da al'umma ta samu kanta kowannen mu zai zamanto yana da gudunmawa da zai bayarwa wajen cewa mu ga cewa zaman lafiya ainihin yaya tsakanin shugaba da waɗanda ake shugabanta tsakanin malami da wanda yake ba malami almajiri tsakanin mace da namiji yaro da ƙarami dan birni ko dan ƙauye wanda yake musulmi ko wanda ba musulmi ba dukkaninmu mun yi ijma'i me ya za mu samu mu kanmu zaman lafiya domin wannan ƙasar a cikin ta muke rayuwa a cikin ta muke kai komo a cikin ta kuma za mu mutu illa iyaka kawai ba wanda ya sa a ina za ya mutu wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut amma dai kana kiya cewa kai kana sa ma kanka cewa ba kai balaguro ba inda zaka zuciyarka na rada ma cewa ko na Allah subhanahu wataala zai sa ya zamanto nan ne kabarin naka don haka ƙasa inda muke rayuwa nan ne matabbatanmu nan ne wurin natsuwanmu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin kuna da matabbata a inda kuke rayuwa sannan kuma kuna da wani dan jin dadi wata ƴan rayuwa zuwa wani dan lokaci lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yanke mu kowace rai Allah subhanahu wata'ala shi ya sanya mana ƙasa ta zamanto zalulan huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan sai ya ce famshu fi manakibiha ya yassare maku ƙasa ta yadda kuna kai komo a bisa doran ƙasa wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin ubangiji subhanahu wataala fiha tahayuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna kaga wannan duka ashe abu ne ya ƴan uwa wanda ya zamanto wajibi a kowanne daga cikin mu ya ƴan uwa musulmi ba abin da ya bata rayuwa a yau ba abin da ya bata zaman lafiya a yau illa bancin san zuciya da kwadayi da fifita bukata ka akan bukatar al'umma kwadai da haɗama da zalama da son zuciya da fifita ni kaɗai in shi daɗi sauran al'umma ba ruwana da su ko da ni zan shi daɗi in dai sauran al'umma za shiga halin wayo ni iyasu ni ban damu ba wannan yana daga cikin abin da ya samu cikin wani hali da tsananin bala'in son shugabanci da tsananin bala'in son dukiya mutane na son dukiya ta yadda ko ta wace hanya in dai ya samu ya samu kuɗi ya yarda ya samu kuɗi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi mal faqra akhsha alaikum yace na rantse da Allah ni ba ni ji maku tsoron talauci na hiji maku tsoron wadata Allah yi ku talaka ba ku da komi na hiji ba wannan ba shi nake ji maku tsoro ba yace abinda nake ji maku tsoro a ce kasar ku tana da arziki a ce kun tono kaza kun tono kaza kuna ƙara tono kaza kuna ƙara shiga ibtila'i kuna ƙara arzikin ƙasa kuna ƙara shiga ibtila'i mal faqra aksha alaikum sai ce walakin ni aksha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum ina jin tsoron a yalwata muku duniya a baku komai ga arziki yana zuwa a ƙasa ga kaza ga kaza ga kaza kamar yadda aka ma waɗanda kan suka gabace ku a ƙarshe yanzu sai ya zamanto kuna rigyangento wajen duniya kowa na rigyangento wajen kujerai kowa na rigyangento wajen kaza annabi ya ce sai duniya ta hallaka ku irin yadda ta hallaka waɗanda suka gabace ku to ya ƴan uwa wannan duka yana daga cikin abubuwa da ya kamata mu lura da su da ainul itibar mu san cewa ya ƴan uwa muna cikin wani yanayi ya ƴan uwa musulmi mu sani cewa za mu saita daga cikin halin da muke ciki wajen ta hanyar sasanci tsakankaninmu wani da wani ba shiri ya za in sasanta su tsakanin su wani da su wani ba a shiri ya za mu sasanta su tsakanin su wani da su wani ana da awa guda ana kira zuwa guda amma akwai rashin fahimtar juna wannan rashin fahimtar juna zai jefa mu cikin matsala wannan rashin son juna din zai jefa mu cikin matsala yaya za a yi mu yi sulhu tsakanin wani da wani ba lalle bane ba in na tashi sulhu sai in sulhun ya tabbata shine nake da lada a'a in nayi da kyakkyawan niyya sulhun ya tabbata ko bai tabbata ba Allah subhanahu wataala yace inna la nudiyu ajral muslihina Allah subhanahu wataala ba zai kankare maka lada ba kana da lada amma mu sani cewa ya ƴan uwa wannan sai an samu wannan al'umma ta ji cewa al'umma ce guda ɗaya al'umma ta ji cewa kalma ta guda ɗaya ce al'umma ta ji cewa ainihin al'umma ce tana son junanta tana tallafa ma junanta sannan aminci ya da a cikin al'umma ya ƴan uwa sai ya zamanto in adalci ya yaru ya zamanto an bayar da haƙƙi da dukkan mai haƙƙi duk wani mai haƙƙi a ɗauki haƙƙi a bashi duk wani wanda haƙƙin yake kan wani ba ruwanmu yana tare da mu ko ba ya tare da mu a yi ƙoƙarin a ƙwato haƙƙin mai haƙƙi a bashi shi kuma in ya zamanto baya da haƙƙi ya ɗauki abin da ba bisa ga ƙa'ida ba mu yi ƙoƙari mu hana ta haka ne ya ƴan uwa al'umma za ya zamanto a ainihin ta zamna lafiya don haka ya ƴan uwa zaman lafiya abu ne wanda yake wajibi wanda ya rataya akan kowa kowannenmu za a yi ƙoƙarin ganin ta wace hanya za ni tabbatar mu al'umma mu ta zamna zaman lafiya ya zaman to kai ɗan kasuwa ne wani ƙoƙari ka bada kai ɗan siyasa ne wani ƙoƙari ka bada kai ɗan jarida ne wani ƙoƙari ka bada kai a'a kai mutum ne wanda yake kana tunanin wayewa kai ka waye a siyasar duniya wani ƙoƙari ka bada a'a ta hanyar kafofi na sadarwa da muke da su wani ƙoƙari ka bada babu wani uzuri da wani zai badawa a gobe kiyama kan ainihin ya kasa samun ma al'umma shi zaman lafiya kowannenmu daga ɓangaren ya akwai gudunmawa da ƙoƙarin da za a iya bayar in kana tunanin kai gida kake baka aikin komi akwai makami babba akwai linzami babba wanda wannan linzami in ka halbaya ba wanda ya isa ya tariya shine linzamin addu'a ka yi addu'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala ka roƙi Allah halin da muke ciki Allah subhanahu wata'ala ya fitar da mu ta iya yiwa ta hanyar ka Allah ya karɓi addu'a ka Allah subhanahu wata'ala ya yayi ma al'umma wanga hali da take ciki don haka ya ƴan uwa mu yi ma junanmu wasiya da gaskiya kuma mu yi ma junanmu wasiya da haƙuri haka Allah subhanahu wata'ala ya siffanta cewa waɗanda za su tsira a gobe kiyama sune allazina amanu wa amilus salihati suka yi imani suka yi aikin kwarai wata wasau bil haqqi suka majunan su wasici da gaskiya wata wasau bis sabri kuma suka yi majunan su wasiya da hakuri sai aka nuna maka cewa idan kana son al'umma ta tsaye kan daidai to sai ka dauki hakuri wani sai ya zage ka wani sai ya ga baka yi daidai ba wani ya ce an saye ka wani ya ce kaza wannan duka mutane za su haɗi amma kai ka zama kurma ka zama makaho abinda kake bukata kawai meye Allah ke so a faɗi ka faɗa meye kai imani da shi wanda gobe kiyama idan Allah ya tsare ka wa qifuhum innahum mas'uluna zaka iya bada hujja a gaban Allah cewa ka faɗa ma al'umma ka bada gudunmawarka in kai wannan sauran abin da zai biyo baya kuma wannan ba naka bane na ubangiji subhanahu wataala don haka ya ƴan uwa mu sani cewa asalin mu guda ɗaya ne mu sani cewa Allah mu abin bauta guda ɗaya ne addinin mu shine ɗaya ɗaya mu musulmi shine addinin musulunci alƙibla mu ita ce guda sannan kuma mu sani cewa kundin rayuwar mu baki ɗaya abu guda ɗaya ne shine alqur'ani wanda dadi ko ƙari ba zai zo ba ainihin daga alqur'ani don haka ya ƴan uwa mu kubuta daga san zuciya idan muna son mu hita daga cikin halin da muke ciki kowa ya aje son zuciya ta kowa ya hada zalamash kowa ya hada son kai dinya kowa ya aje ainafin abin da yake na bukata ka kai kadai ka kalli abin da yake na bukata ainafin na al'umma sannan mu nemi taimakon ubangiji subhanahu wataala idan muka yi tsaya yan uwa muka zama al'umma guda daya kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ubangiji yake faɗa cikin hadisul qudsi da za mu yi tsaye wuri guda mu roki Allah subhanahu wataala bukatunmu wane ya ce yana da bukatar kaza wane bukatar kaza wane zaman lafiya wane kasuwa ta dagule wane kaza wane kaza wane kaza Allah ya ce duk mutan duniya baki daya na farko da na ƙarshe mutane da aljannu Allah subhanahu wataala ya ce da ya ba kowa abin da yake bukata kuma ba abin da ya rage cikin taskar ubangiji don haka ya ƴan uwa mu tuba ga Allah subhanahu wataala mu ji tsorace ubangiji subhanahu wataala mu gyara mu yi sulhu a tsakankanin mu adawa da gaba da ke da kai a tsakankanin mu ya ƴan uwa mu yi kokari mu gyara sannan kuma mu yi godiya ga ubangiji subhanahu wataala mu ji tsoron gujewar ni'imar ubangiji subhanahu wataala domin ni'imar ubangiji subhanahu wataala idan ta guje ya ƴan uwa sai mun yi nadamar ta don haka ya ƴan uwa wannan abu ne wanda yake wajibi a gare mu mu yi kokarin ganin cewa yaya za a yi ta yi Allah subhanahu wataala ta'ala ya kawo mana kwanciyar hankali a ƙasar mu muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana kwanciyar hankali a ƙasar mu abinda ya mana tsanani Allah subhanahu wata'ala ya yayi mana abinda ya mana tsanani Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana saukin shi Allah subhanahu wata'ala ya inganta mana rayuwar mu Allah subhanahu wata'ala ya